wanda ya bada hukunci zai iya amfani da shi ka ba da gida ka ba da mota ka ba da gona ko ka ba da misali to sai wani bukata ya zo ka iya yin amfani da shi ko ba za ka iya yin amfani da shi ba saboda an samu da aka samu da abdullahi masuli da sayyidina abubakar da sayyidina abubakar da kuma ainihin wato sayyidina abubakar da sun ba da hukunci sun dawo sun yi amfani da hukuncin kenan ya halatta. Matsala na uku, idan abu ne wanda daga shekara sai shekara, kai kama da hukuncin ka iya zuwa ka tsaya a kan abin ya zama ka ga lalle yadda za a raba abin kamar misali dabino ne wanda daga shekara sai shekara ke yaya in an zo an yanke an tara kuma kai ne kama da hukuncin ka iya zuwa ka tsaya kaga ya za a yi da wannan ko kuma a kai da kansa ka zo ka tsaya ka jinci nauyin rabawa ko ba zai yi wa to haka wani asali daga sai da na aisha min mu'minina cewa ta taba ba da wani abu na hukunci kuma ta zo ta tsaya ta jinci nauyin rabawa to da wani aka gane ce in ka ba da hukunci za a iya zuwa ka tsaya a raba abin a idanka ko kai da kanka ka ɗauki nauyin rabawa wajen musulunci ya rasa da wannan kuma abubuwan da za a bada hukunci da su abubuwa ne wanda musulunci ya yarda shari'a ta yarda a bada hukuncin su mutum yana musulmi ba zai ba da hukunci na kare zama masu kiwon kare ya ce ga kare na ba da shi hukunci wannan ba a yarda haka abin ya shafi alani ko shafi giya ko shafi duk wani abu ne wanda sabon Allah ne a cikin ba ba alheri ba ne saboda haka ba za a yi amfani da shi ba shehu mushehu ibrahim abdullahi wani ma'aikin da shehu abdullahi da ya fahimci adali ya ta san masa da ya ce jin littattafai na mallaka na na mai da su hukunci ma'anarsa ya ba duk al'umma musulmai na duniya ba mutum ɗaya da zai amfani da shi to ya kai da sai ne ko kuwa rashin da shi bayan rasuwarsa lokacin da shehu ba ya san ba zai tafsiri sai ya aika wajen wanta cewa ya ba shi tafsirin jalalai na babansu nan ya duba don neman albarka saboda ka sai hana shi kuma da wani shi ne kuma hana shi da hukunci ne ne kuma hana shi kuma ma na ce gado ne shi Ibrahim yana da gadon ubansa arewa shi amma sai hana shi to shi ne shi Ibrahim ne cewa na zan karba ne don neman albarka ba wai dan karatu na wai yana nan a cikin wannan littafi ba ko ka bani ko kada ka bani na samu izini daga baki da ba da ƙarya cewa in yi tafsirin alƙur'ani saboda haka zan yi tafsirin ƙur'ani saboda haka shi ne shi gaba da tafsirin ƙur'ani Allah kuma ya allata kansa ana cin tafiya shi wannan kama ya littafin da yake ana shi kwaya daya sai ga littattafan gaba ɗaya sun dawo ne Ibrahim. Wanda Ibrahim ya zo zai koma ga Allah shi kuma sai ya ce wa ‘ya'yansa ya rubuta da mutu ya gaya mutu littattafai na babana ya ce hukunci ne ba sa daga cikin gado saboda ka duk ‘ya'yana kar wani da su cewa zai gari wani littafi daga cikin littafi da babana ya bari hukunci ne lillahi lillahi ga ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya samu dama yana iya yin amfani da su wannan shehu ya gaya wa ainihin wato ɗan uwansa da ‘ya'yansa da almajiransa to yanzu da bamu ma'aikin da suna nan mawuce kowa a yau ka dauka a saura ka ce kana son wani littafi a cikin abuwa da kanuwa za a ba da kanuwa domin na al'umma musulman ne gaba daya ba na ƴaƴansa ko na jikokinsa ba hukunci ne gaba daya har illa masha Allah wannan su ne a kamu da ya kamata mu riskar daga cikin ayoyin da makarantar jiya mu riskar ba sai kuma wayannan aya aya ta yau ba da ba mu dacewa albarka na Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wata abubuwan wata matsala malaman da kuma su da nuna sani dangane da wannan aya ya yi wa lamina amanu alaikumu an kusakun la yalrukum ma balla ibada da yake akan menene dalilin saukar wannan aya malaman sun kai sun kawo wato Allah ku ya hada wa ta'ala annabi ya ga mana ayan Qur'ani sun nuna duk abin da Allah zai yi ya riga ya gama yan aljanna an riga an yi su an gama yan wuta an riga an yi su an gama ana bin umarni ne kuro dan Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir to wannan yakin jama'a ta aljanna su ne ko kada su ne in ji Allah la ubani wannan kuma yake ne an wuta kuma su ne ko kada su ne la ubani to ne haka ne menene amfanin aiki menene amfanin wa'azi sai zama ba arna ba hatta wasu gaban annabi abin da suke fahimta shi ne wa'azi ne da amfani saboda haka da gadama to ne zai kana je na ji an an gama dan wani ma da an gama to shi ne su suka ce to wannan aya ta rubuta ne akan cewa wa'azi ne da amfani shi ne sai na abubakar abu ne ba da wani yake ba sun yi wannan aya mummunan fahimta aya ce wanda take ma umarni da yi umarni da kyawawan aiki a yari da mu'anan aiki shi da ya abu magana a cikin alwari a duk ayar alwari ba aya da take ba shi tsoro take burge ta shi kamar wannan aya ya yi da dina amanu alaikum wa antum lakum to wannan tana ba abu magana tsoro da gaske domin shi ne ganin kamar shi ne nan halaka ne na gano to Allah ya ce an bar ku da dabaran ku kamar ai a nan ne su ake muna wa shugaban zakirai barka da zuwa alhaji isa mai gari Allah ya ga mana wata Allah ya ba mu albarkacin ku kuma Allah ya samu gama lafiya ai kamar da amma cewa kakai kakai kowa ya fama da kansa bi ma'ana shi ne Allah ya gara hannunsa annabi ya tsara yanar da akan ku shi ke na kowa ya ce kanka abu da zai ke shago kanshi idan Allah ya zara ramarka ya raba al'umma da annabi Muhammadu to azaba ta zo kenan saboda haka shi sai yana gani da wannan aya tana tsoratarwa ne kwarai cewa a kama annabi a rike shi a kan kare saboda haka malamai suka kai suka kawo dangane da ma'anonin wannan aya kamar yadda muka shiga cikin tafsirin za a ji abin da al'umma da man suke faɗi Allah ba ma lura da su Allah ba ma lura da alƙur'ani Allah ya na wata ya sai ya ayyuha allazina amanu ya kuwa da kuka ba da gaskiya alaikum an kutakum na lizinga muku kanku da kanku na lizinga muku kanku da kanku alaikum an kutakum shi kuma masu tafsiri har da wata adewa alaikum an kutakum na ƙarshe ku da ku kula da kanku da kanku to shi ne nan mu na ku masu tsari sai ya kawo ya yi zai na amfani alaikum wa ku sabu sai ya ce ila inna hu murtabin lima qawluhu fa yakunu qawluhu la yadurrukum ma dalla idza tadaytum yani min al-kitab ana bayyana da cewa wannan aya yana rataye yana daure da ainihin zance da aka fito baya domin haka ne kalmar da yake gabatar da yake ce la ya lurrukum man balla duk wanda ya bada ba la ya lurrukum ba zai cutar da ku ba to shi ne zai sawi yace ya ali min ahlil kitabi wato da ahlil kitabi su ahlil kitabi yahudu na nasara wato a kana ga musulmai wani idan ba yahudu ya bada a cikin badansa ba na tsari ya bada a cikin badansa ko musulmi ba zai cuce ku da komai ba ku ku rike Allah ko ku rike annabin ko ku rike Qur'ani wannan ba da za su rike ku da komai ba wa ma'ana anna Allah tallafa bi kitabin kufari ma'anar karatu Allah ya tallafa mana cewa mu yaƙi kafirai hatta yusiru har sai sun yi kauya aw yu'adul jizyata ko ba da jizya shine harami فإن أكلوها إذا تتفادى ذاتي كففنا أن تصنع عنه في مدام كاونه دقبر مياهيس ولا يجرنا كفرين كابرا كفرين جوتا دمورا وقال لنا تبسي وإذا أفقد مستأنفة آية سابوة نزلت ودسورة ويونا آية بكرة إلى آية ذاك الشوايا شنما مستأنفة nazara ta kauta ne fil kusati a cikin jama'a masu sabo bal ma'ana matar aya alaika bi hizzi nafsika wa ta'murika bi kiyaye kanka da kanka wala ta ta'arraf bi ghayrika kar ka bijira ga waninka wala yurruka wa zalu man lalla batan wanda ya bata ba zai cutar da kai ba in kulle za ka fara inna haza cewa wannan yuhimu annal madara ala hudar insani min nafsihi yana timantarwa cewa maganganar zance ne a zakashiyar mutum ne a kan kansa wala yalzamu wal amru bil ma'ruf wala nahi anil munkar wa bil istiqamati amru bil ma'ruf wa bil shawara aiki ba ko hani da munanan aiki wata da shi ba cewa ba ta yi wa'azi ba وهو خلاف النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث النبوية وأن والسيدي وأنا فهمت يا بقى والنص من الشريعة لآيوي لحديثي ولا أجد رواتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ويقوم بياك وأجيب به أمر مسلم ya min zalika wannan yana tabbata ne ana daukar irin wannan fassara ne alama ajiza an zalika ga mutum da ya gajiya daga wa'azi ma'ana shi ba malami ba ne ba abin da zai iya faɗa to sai a ce to ana ma'anan ayin ya fito amma malami wanda zai iya yin wa'azi to shi an kan da ba masa yi wa'azi وإلى هذا القولين أشار المفرد فيما يأتي من قوله قيل المراد إلى wani a cikin wannan fasarori da guda biyu mai fasara mai tafsiri ya yi ishara cikin abin da zai zuwa cikin shari al-muradu zuwa ƙarshen zancen to bi da hakikati a hakikar zance al-muradu ma huwa a abu abin da ne shi ne zance mafi gamewa wato kowa ya yi wa'azi gwargwadon fahimtarsa فإذا امتثل العبد ما أمره الله به وترك ما نهاه عنه فلا يضره مخالفة من حالف إذا قام الله يوم ولي أبدا ألا يوم ولي يوم أبدا ألا أنا ثم أبدا الشيطان الشيطان فأنا يوم يتابع wannan akan alaikum an ku sauku kenan don haka ya yi wallazina amanu ya kuma da kuka ba da gaskiya alaikumu an ku sauku na lizinta muku kanku da kanku na lizinta muku yi wa ku lizinta ma'ana ka duniye ce ihe fazuha ku kiyaye ta ita kanku da kanku ba jama'a na fahimtar zancen cewa dan adam yana da abokanan gaba shaidan abokin gaban sa ne duniya abokin gaban sa ne ainihin wato dukkan wani abu ne na barzani na barnan allah abokanan gaban sa ne wanda su hawa dan adam ya za ka je kana wata da kanka ai a cikin abokanan gaban sa akwai abokin gaba mafi tsanani mugu wanda shi ne ke hada kaga yanzu yanzu ba mu ya wanda a wurin da ba ba tsanani ne hada da sai da nan na ba ya shiyar da ba da bayani da da shi wani wani ne wani a wurin da ba sai da ranka mana wanda da shi kake kwana da shi kake tashi rai wanda da shi kake kwana da shi kake tashi to shi ne ya kamata ka lalace shi ka kiyaye shi ka rike shi a wurin da ba sai ka kiyaye wanda zai na amanu alaikum an tutakum ran wanda kuke kwana da ita da shi kuke tashi to ita ce a adara a adawa mafi tsananin adawa daga dukkan wani abokin gaba kunga shi ke dan duk adawarsa tana cewa a ƙudu billahi wa shidana rajim gudu zai yi zai yi a nan cewa kamar yadda kyanda ne ke nan cewa a wani hadisi na wa yana rasu da rai idan ya gudu ma zai ringa yin tuka yana gudu gudu gudu yana gudu haka wa yana rasu da rai ma wato kana faɗin aqulu billahi min al-rajim wannan ne shi inda ma'afiya ce da saniya shaydaniya ne da dina muna ga dani mabarka da zuwa muna ga dani mabarka da zuwa Allah ba da lafiya Allah ya jaba Allah ya gama da bada to da ma kuna ji to saboda haka mafi tsananin gaba abokin gaba wanda shi ne kamata a kula da shi rai inna nafsa la amara bi su'i illa maran marati ta wani da mu ana ayyuka idan yau da Allah kare ba shi ba Allah ya rabuwa da ita wannan su ma ma tsawa Allah ya rabuwa da ita rai da sirrin da Allah ya sanya wa rai ya daidaita ta to shi yasa sabon Allah ya zo tsaya a wajenka ya za ka yi ka gane wannan sabon Allah shaidan ne yake za ka yi wannan shama Allah nafsu ne take sa kai duka dai ba Allah ne to amma za ka yi da gani yadda za ka gani duk da ba Allah zai da zuwa mun yi haka إذا كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيدنا يمسكون كارثة kaji wannan sabon kar da yi shi to wannan aiki ne da ne dan ka a wani ma'ul billahi shi da hu to amma idan ka ma Allah yana cin wato kace a'udhu billahi bai kushi ba kai a'udhu billahi bai kushi ba ka kace a'udhu billahi bai kushi ba ka kace a'udhu billahi bai kushi ba to wa shaydani ya bar na sani ya ce ita kuma ba ta da wani magani ina da kawai duk alƙur'ani da zai magance abu ba إذا كان أو بلا من شاب الرزق وبلا بلا من ربه قال الرزق بدي ما بنشاء الله تريد أن ما بنشي أن ربع دولنا أن ينشأ ذلك دولنا ونشي كل سر الله إذا أنا بيتاوكا لسوا إلى دولة إيطاليا إذا فرقوا فرقوا ما لم يكن يتلقاني في سابون الله shi sabon Allah kan na ce sai idan ga ya gani kake yi hannun da ya gaba gaba da tafi ya ce to gaba ta tafi yawo zauna ido kanka da komai zauna daga daji da mai masallaci to ku ga abin da zai ba da samu ba ko ba da samu ba sai a yanke tsakani shi ba a cikin da wanda da wala da su da lafiya da ya fada ma wani da hadisi da mu'adu yana zaune malalla biyu da wani biyu da yi da wata ya taba kayan duniya shirarwa amma maza Allah ya zaɓi da bayan duniya bai ɗauka sai da shi jama'a man yi shari ya zara auda wani sai wannan bawa sai mutum ya shiru sai gane muryar manzon Allah ya tafi da la ra'ayta abdan qadiyan da ra ka ga bawa guda kan da jiwa da bai da daraja ba zai kada ba to wani sai tsoho tsoho da karfi ya kare ba zai yi karewa ne tsaya mutum ma nan ta ce annabi shi baya wasa ko ba a shi wasa me yasa annabi ya haka saboda ya riga ya saka kayansa idan annabi zo yana magana da shi sai bai amsa wa annabi ba hankali shi na wajen sai da kaya to ba ne zai ka furta to abin da ya kamata a raba shi sunan gaba daya ya ka rufe yi ba sai yanzu ta zama da yanzu ta ya tafi na sannan aka rinka zai yi ba to aka rufe yi gaba daya saboda koro a tension na gaba daya zai dawo wajen wayar da yi za wajen maulana rasulullah to dama wannan shi ne zarri sun ce da manzon Allah ya ga a tension na shi ya dawo gare shi shi ne sai bude ya tsakanin sa kuma suka yi zancen da ya kamata su yi zancen wannan shi ne sirrin da ya sa ake sanyawa asalin su wato wanda ya fi azkar ya fi karfe yawo saboda an ba da duniya a yi da ba da duniya sai a ba su salati a ba su lari lari da lawo yanzu yanzu sai daga an yi mutum ne ba wahala saboda haka yan wa mafi tsananin ada abun gaba mafi tsananin to shi ne rai rai wanda shi kake kwana da shi kake tashi shi ke dan gaban da yana da sauki hawan nafsu ita ma tana da ɗan sauki amma ta ga abin da ya zama to kiyaye ta wannan ta tsaya kawo to wannan dole sai an raba sai ka rabu da abu ke ba da wani magani shi wani abu karanta zai bari da saboda ka kuma yi sabon Allah akwai nafsaniya akwai shaitaniya to haka al'amuran su ke Allah ba mu dacewa da wannan da sallallahu alaihi wasallam ya yi rabbi na aman ya kuma da kuka ba da gaskiya alaikum mu an tasawu na zifin ta muku kanku da kanku shi ne sun yi ne ba su ne ba rufe ikon noma ku kiyaye tsibiran da na ku da kari wa ƙofofi da layuna ku tsaya da gyaran tsibirai din ko da yaushe kuna neman gyaran da yorubul izzati sai ya ce la yarurukun mallalla idza da daidu idan kuka shiryo to la yarurukun mallalla duk wanda ya fada ba ba zai cuta da ku ba haka ido ne ma'anar wannan ila sai ya faɗa almuradu abin nufi la yarruku masallamin ahlul kitab wanda ya fada da cikin ahlul kitab ya hudu ko nasara ba za su cuta da ku ba ɗaya kenan wa ila kuma an faɗa almuradu abin nufi gairuhu wasu ahlul kitab wato kenan musulmi ya wani ahalin da ya wuce da tsara wani kuma gairuhun musulmai yan uwan kuma ba ku duba su cikin sharri ne kawo cikin zawi me ya rubuta a wannan wajen da yake wakila al-muradu gairuhu an ga wajen yace ai kallu alal kitabi wato alal kitabi min al mutabi na da masu sabo laisa fihi laisa fiha babu a cikin wannan aya dalilun ala tarki da amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari babu a cikin wannan aya dalilin da yake shirwa cewa a bar umarni da kyakkyawan aiki da hali da munanan aiki na gaya muku dama a cikin sabon musulma a kowane suka ce karewa da shi ne umarni da kyawawa da hali da munana duk cewa a cikin da amfani duk da Allah ke da da ruhu ma ba da yanzu da laifin dan aljanna da an shirya su dan wuta da an shirya su wani ne da wani bariya ya aka rufe ya yi da إذا كانوا ولدا حقيقة يدو شنا ليدي أن الصديقة من يوم ذكتا وجنا أبو قال يا بلا يوما وجهي هذا من بلا كمن بريد يا أيها الناس يا أبو مداني إنهم حقيقة تذرهون هنا كانت هذه الآية وأن الآية أما وتبغونها كنا سنيتا في غير موضعها أو أن من بجرنتا فبجرنتا وتكون mata mummuna fasara wala ta daruna ba ku san ma mariya ne kike ayat da ke karantarwa ba to bari in gaya muku mu muka yi zamani da annabi wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ji manzon Allah bila da annabi Allah tabbata gare shi ya kuru ya wada inna nasa lalle mutane idan ra'u munkara idan suka ga wani abin ki wani saba wa shari'a wa lam yughayyiru sai su je su ga sun canza wannan abin da ainihin wa'azi ba amma umul lahu bi qali Allah sai gabe su da hukuma da azaba kunji al'umma nan ga abin da ke mummuna ba su ana ba wanda sai gabe su da azaba to dan haka fa amiru ku yi umarni bil ma'rufi da kyawawan ayyuka na alheri wani hau ku yi hani anil munkar daga munanan ayyuka wala tagatarru kada ku rude kada ku rudo bi kaulihi azza wa jalla da fadin Allah ne girma da waya da yake ya ayyuhal ladina amanu alaikum wa anfusakum wannan aya kuna mata mummuna barbara ba ma'anar da kenan a warwazi ba ma'anar da ayi wazi sai ku da alaikum sai ku zai fada alaran ki akan kansa ya ce wallahi manzon Allah ya ce wallahi la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari أو ليستعملن الله عليكم شراركم فيتركوا أبو سوء الأبد والله كوكو أمري شاوى وأيدي ويهدي دمونا أنا أيضا كوكو الله سبحانه وتعالى يا أيها dan banza ɗan iska a kanku ka rinda ɗanɗana muku muni mugunyan azaba ba ko shi na ba a'a ga ruwa mijin tsanani sun makanna la yad'una qiyadukum sababanku malumanku waliyanku mutanen kashiyaki guda sun ta addu'a fala yustajaba lahum fala amsa musu kuma kuna jin hadari na ba yi aiki da amurin ma'arufi da nahi wa anil munkari ba to an yi kuma da zai amsa ba to ka ga kuma dole ai umarni da kyawawan ayyuka a yau kuma ake da munanan ayyuka ana ce yan wa musulmai wani bawan Allah daga cikin bayan Allah Allah ga malamin mu Allah ga fada maka don man dan gawo yake mana hikaya yake cewa Zaria wani irin gari ne ba abun gari ko wani bawan Allah Allah sun da shi ismul azari duk abin da ya roƙi Allah yace Allah na zan mutu domin fara ta mishi moto sai an kawo goma sha biyu a goma sha ɗaya a ƙasar rola goma sha ɗaya idan kuma ya ce ina son kuɗi ne dubbai dubbai domin ka fara ta mishi dubu dubu sai an kawo dubu sha ɗaya wato duk abin da ya roƙa ne in riga ne sai an kawo sha ɗaya duk abin da ya roƙa sha ɗaya ne sha ɗaya ne in ya roƙi ya kuma sha ɗaya ne ana nan sai dai ba wancan rariya garin sai dai har har sai daurin har to ya yi kuma lalarin sai so ya nuna lalarin sai karanta da ya karanta yana jiran ya samu jakunkunan kuɗi ha shiru shiru ko shi ya karanta minti da rafi yawa a wuya zo sun ma ci ya bolo kamar da wata har azara ba wani motsi Allah ya karba wani motsi da aka sarkaniya rana ya mutan faduwa shi ne sai wani zo sadaka sadakan itace itace idan tsira za ka kira yara kamar ka samu dorina kawai ka kamar na dorina da ya mai kunce shi ga sai ga goma sha daya wannan gari lafiya shi ne mai ce a'a kai ba ka san zari da ko zari ba haka take idan kana son ijaba sai ka fito wajen ganuwa haka ne ne shi ke na maza masu ne wajen ganuwa sai ne mai tafi da mula da alam nan da ne ya samu muradinsa ya dawo amma a cikin da sun zama akwai nauyi domin da zari sun zama ka Allah shi ba makansa Allah shi ba makansa ne ولو تعالى هو أي نفسه الذي يزم به الشيء الذي سؤال شيء والمكان ثاني وأما به بعيدنا أنا أقول لهم ألا ولي ميزاني ألا تقل شيء لا يعلم يؤمن بأن ألا لا يبالي شيئا ولو كان بالذات يروي ألا شنو وأنا لا وأنا بيو وأنا أوكو sai har kai wata daya har kai wata biyu har kai kai wata uku har kai kai wata shida shiru kun zare shi to ranan a mafarki ko wani wani ya zo masa sai ce na aka ce ko da da ba wai Allah ne kawo ba Allah ya karba amma akwai ilimi da ya shafe ka shi ta Allah bai karba ba ashe akwai ilimi Allah bai karba addu'a sai ce to wani laifi ke nan ya ga ce matanka ita ce take da wannan laifin laifin kuma ya shafe ka za ka iya hanawa in ba ka hana ba to shi ne abin da ta fi da kanka haka a yi sai barka ya barka da yi wa shi ga matanka ina da shi da Allah da girman Allah da shi da sani na zaɓen Allah da shi ne ta ce ita ba da kuma ina gama shi da Allah in da shi ne wani da ne saboda ka ba mata ba akwai wani abin da nake yi da ke to gaskiya mai gida zan gaya maka gaskiya wato abin da nake yi idan ka gama da ka sake ta ka tafi makaranta ni ma zan shiga zan shiga gari je wajen wannan kawata mu zauna mai gida ina kwatanci lokacin dawo ka zai dawo kamar ban je ko ina ba kai kuma ba san ma ina yin haka ba wannan laifi shi ne ya shafe shi ya zama Allah bai karɓa addu'arsa ba jama'a na fahimta ba ko shi ne laifi ba ba shi ba a matar da shi ya aikata kuma shi ma bai sani ba to ina in kuma mutum ya sani ina kuma yan ba ma matar da wani kai ne ma da kanka kake aikatawa to ya da zai zama da wanka ka saba wa Allah ka saba wa ma'aikin Allah ana zai zama da wanka ta ina saboda ka yan wani mutum na kuma zai hakura idan mutum yana son Allah ka za dosa to zai za a san rasuwa daga dukkan abin da ya sha ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne madani na farko hadisi ya tafi daga Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka ci abu in dai abin da haramu ne kwana arba'in da daya ba ta kwana zuwa abu na haramun da shi har iya sauka a cikin ka to kwana arba'in da daya yau da dai Allah zai karba wanda da yana ne gaba to yan uwa yanzu kuwa ruwa na haramu gudu ko ya ji a kamo shi wallahi ku haramu gudu ya ji da ya ji kamo shi ba wai yanzu ana gudun ka bane a ana cewa a kamo shi kada wannan zaman ce ya wala madabu idan wani abu ya faru aka kawo dukiya na mai jima zai ce da kyau da zai dara zai ce a yi sola al'umma musulmai ba da bukata ga kuɗi a zo a yi bayani a bada kuɗi jama'a su kuma sahabai da tabi'ai adilai ne mutum bai da bukata ba zai zo shi na da bukata ya yi karya ba saboda haka ga kuɗi ba masu aiki da shi alama kuma babu saboda kowa ya wadatu to yanzu wane ne shugaba zai fito da kuɗi sai masu bukatun su to ai sun ma kuma da zo bukatun su zama suɗi suɗi yan ne zai an gara ana cewa ana cewa kuɗi ne yanzu dai za a ji kuɗi an boko ma'aikata wanda aka ci ba shi mai shinkafa ne mai garin masara ne mai gero ne mai suga ne bakanti ne magani likitoci na duka sai an yi yin wata. Ko kuma da za a yi wata da rawa ne da zai da ba mu shiga wani damar wada ba ya gode ga wata ba ya wancan ba ba ya wada ba an godiya wani ya gaya min a jiya da wuri za a biya na da biya bayan ta ji ne kuma ta ba ta da biya sai na kuma biya ne idan ma da biya kuma da ana son tabbatar muku ku yi tattalin sallah zai wada ta da yau ku ya wuri in ce zai da kuɗi da mun ake biya to ba mu saboda ka yan wani musulmai a kula a lura ko ji abin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya bayani wannan hadisi kuma da yadda kuma da ya rabu ba dai da rabu wa an sallallahu alaihi wasallam kada an kada samu hadisi daga shugaba sallallahu alaihi wasallam ma min qawli babu wata jama'a umila fihi munkar da za a aika da wani abin a cikin wa sunna fihi qadimun kuma sunnan da abin da mummuna a tsakaninsu sannan kuma ba lam yughayyiru ya zama ba su jirki ta abin ba wa lam yankiru ba su mutanta ba illa wa abdullahi an ya umma mu bil uquba jami'an ita ma ba shi hakkin Allah ne ya gabe su da hukuma ba sai ya su malayin da dawo dawo kuma ko ina zuwa Allah ba zai karba musu ba wa qala tuqimu asibiku fada aida ina hadhihi ayata taqutunaha rukatan cewa wannan aya wasu sabon annabi da wasu malamai suna rukun da ta zama rukunta wani sauki ne ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah ma an zala lahu ayatan a shadda ha Allah ya saukar da wata aya masu kanani daga wannan ba a ni na fahimta in ji a cikin jama'a kuna fahimta a cikin wa zai fara jina kuma wannan hadisi kana ga samu malamai guda ishirin da ɗaya kowanne biki ne a wajen zomar wanda wannan hadisi a cikin su akwai al'adu abu bakar bin abi sharifa kuje ɗaya ga imam muhammad kuje biyu ga abu bin umayyi kuje uku ga annani ga ibn wani ga ainihin umayyi ga abu dauda ga tirmidhi ga nasa'i ga ibn majah abu ya'la imam al-kaji ibn jarir ibn munzir ibn abi hatim ibn hibana دار القرآن أبو الشيخ ابن الزروي بيعي إياه الأختارة دكتور رواية غير من أبي آدمين وهذا مولانا رسول الله ولكن إذا أدر المنصور يقول وسره نوه أشاب لدى من هو شارع ذاك عند إيقاع حديثا dan kan da kawo hadisai daban-daban da kan da wajen shafi bakwai wannan dai ne daga cikin hadisa yau a ƙarƙashin wannan haya ba kuma a ƙarƙashin wannan kalma la yarrukum man wadda idza tadayyu akan duniya ta wannan ko da mun zo shi imamu dawi to ku koma cikin jalalai ne yake kuma jalalai wa ila al-quran ghayru li hadithin hadith sa'ad bada al-hujani saboda hadisin abin sa'ad bada al-hujani yace ka alku an hara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na da sai ka da Allah me ake nufi da la yadurrukum ma dalla idza tadaytum fa qala sai manzon Allah yace ijtaniru il ma'rufi ku yi umarni da kyawawan ayyuka wa tanahu ku yi hani anil munkari daga munanan ayyuka hatta har dai idza ra'aita idan ka gani kai abu da albarka kushari annabi ya magana da shi ne to kai abu da albarka har lokacin da kaga shukran muda'an shukran qawlu qawlu muda'an abin bi menene shukran muda'an qawlu abin bi nan ruwa shi dawo شوكا مداعا الشوكا نهاية الكفر وتؤدي ثمتك وجروع روح أرجع أقولي to alama ce na ba a aiki da wani aiki da wannan aya kamar yara za ga mutum yana da arziki ya shiga ga motoci ga gidaje ga abubuwan mamaki amma za ga makwabcin ka gashi makwabcin ka ne a gidanka ba a ci abinci ba kuma bai damu ba. Bai damu ba. Bai damu ba. Ga gidanka ba a ci abinci bai damu ba. Kuma yana ji shi za ku yayi ta banga ga shi ma makwabcin sa ba rana yana gani kuma yana da arzikin amma ba zai taimake shi ba. Kai makwabcin sa ma yi ta ɗan uwan sa ma na cikin sa yaushe ya taimake su. Shukan mutara. Wawuro abin bi an tsawa da mutane ruwa kuma sai suna bin ruwa ruwa tana gaba sai suna bin ta ruwa tana gaba sai to magana ne ta ce tafsirin wannan aya ya ce wa abu talaba abin da za ka gani kenan ku kira ga na biyu wa hawan murtaba'an da son zuciya abin bibiya ana bin son zuciya mutane sai abin da zuciyar bai nawa da mutu Allah ya ce kada lau kada rasulullahi wala yudi da ne ba sai abin da zuciyar bai nawa da mutu jama'a ku biyu ga nau'u waduniya mu'assaratan ko mu'assaratan da duniya wanda yake abin zabi mutane sun zabi duniya kuro abin da yake na lahira wannan ba shi ne damuwa ba in kai wa'azi ma sai su waje gano akwai wani abokina ina musu wa'azi sai su wani suka da kake yi waje lahira ya gani wallahi salatu sai ya mun ko ni ya rasu ya koma ga Allah Allah shi wanda Allah ya wada mu amma duk da ya mun kenan yanzu bai ga abin da zai ga mun ba ya gani yanzu ya ga mu ne wani jira kuma da mu ne to wa ijaba kulli fi ra'ayin bi ra'ayihi wa ijaba da kuma burgewa da al'ajabi na kulli fi ra'ayi dukkan wani mai hankali dukkan wani mai tunani da tunaninsa kowa ya koma kauye yanzu ne ne mai gaskiya wannan ne mai gaskiya yan jirgin rani ne yan kungiya ne yan menene ne kowa zai su ne mai gaskiya amma haka zo matsala na dalila wayannan kawai ne wayannan yan wuta ne wayannan yan kaza kaza saboda kurkun sa wannan hadisi da annabi yake karantawa dan Allah bai dace da mu ba bai dace da mu ba bai dace da wani zamani da ke tafiya ba kamar yanzu manzon Allah ya gano wannan to yana ga Abu Sa'ad wanda da kushani yace idan al'amarin sun auku haka fa alaika na wasaka na wuri da karinci kanka da kanka a wannan ruwaya a wannan ruwaya fa alaika huwa yasati nafsika a wani ruwaya fa alaika bi khasati nafsika ruwayin wannan zamu da shugaba wato ne ce shi ne da sai zama daji da shi da zanga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kana fara kana fara amma la ilaha ya fara sauki don ko ka fara ba za a ji ba za ka yi wasu mutane ba za su ji ba shi za a wani da ya zama ya zama ya cewa sunan da wani su dinga karantar da ran wani da zani mukhtasar da ne ta da wani zani ba yake ba a yi da shi kuma na zo na karatu ko ba a yi da shi yake kuma ne ba iya جماعة الإيمان الحديثي للمولانا رسول الله يسر الله الحاكم وغيره حاكم جوانسا وأنا زمان حديثي إمام الترمذي يا رويتيجي وإن كان ذاتي ابن ماجه ابن جرير إمام البغوي ابن منذر ابن أبي الحاتم إمام الطبراني أبو الشري الحافظ أبو بكر بن الدردوي الإمام البيهقي أشعب الإيمان يسر رويتا لقوم يد الشعباني لغالبا لغالبا wanda duk sauran farwa da wani na hadisi wato wannan karatu ya ma musulmai mun da mun shi mun gama a cikin shekara goma da suka wuce wannan a cikin karatu da muke shekara goma ne na tsinto wannan na zo na ke faɗa muku a kowace yamma su da imani in kuna da kasar kasar da muke kara ku koma ku da gida da sun kusa za ku ji mamaki abubuwan da aka yi yanzu ba za mu iya mai duk abin da muka faɗa kan wannan aya nan ba ba zai yi ba sai dai mu zurfin so shi ma albarkar wannan da yake akwai wannan abin da muke kira da wani an abu nan ga wannan lokaci da halitti na aure na shi ne na ɗauka na zowa sai Allah ya sa in tuno irin abubuwan da suka gudana na zo nake na faɗa abin da Allah ya sa zan iya faɗi amma wannan karatu ne ya riga ya zo da mutum da shi ba ne ke gaya muku wani lokaci na zuwa yan makaranta za su dinga yin tururuwa suna neman wayannan kasar kasar da muka yi karatu a kan shi za su digiri wani za su yi masa wani har su yi za su yi a kan wannan karatu da kuka muke kamar mata ne har ba nan gaba lokaci na zuwa insha Allah saboda haka yan ma musulmai kungiyar alƙur'ani ya ce wanda suka bada ba za su cutar da ku ba wato ma'ana ku rike gaskiya kuma gwargwadon iko abin da kuka gaba da kyau ku yi hali ya kyau kuma ku aikata domin ne ya sa da raka ya ce ilallahi marji'uku makoma ku gaba da kuwa ga Allah ne jami'an baki daya to in kuka koma wajen Allah na ba bari marji'uku Allah zai ba ku labarin ma kun tunta amaluna da abin da kuke aikatawa sai yujazi kun bihi Allah zai muku sakamako da abin da kuke aikata Allah ba mai da mu iya abin da muke kuskure daga gare mu kenan wannan gaba da daidai abin da malaman mu suka gaya mana kenan za mu amsa tambaya da ya gobe labarin gari ya same mu wanda malam ya zo ya gaya mana malam ya kuma ya yi gobe akwai baba kasuwa dan alaƙa mu dan manya wannan masallacin malamin namu shi malam Abdullahi Babari za a zuwa maka kwalima a kawata mana ita a yaya kwanan a gyara zuwa wasu da sauran su Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa buɗi Allah ya kara masa buɗi mahaifiyarsa Hajiya Naujiya Allah ya shiga da rama asalin sunan da ran tara Ahmadu Allah ya shiga da rama Allah ya nawara mata Allah ya shiga da kurakuranta mahaifinsa kuma Allah ya biya bukatunsa ya barka da sallallahu alaihi wasallam wannan kishon aiki da yi a zai yi Allah ya taimake shi da wani ma da ba mu yi ko yi Allah ya buɗe mana ƙofofin arzuka assalamu alaikum rasulullah me yake ya cin tambaya Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam Fatan insha Allah lafiya.
insha Allah Malam Arun kai mana gargaɗi sosai akan batun sallah a masallaci.
insha Allah To ga shi yanzu muna wata Ramadan irin salloli da muke yi na tarawih a kowane gida ya inganta.
da ya inganta saboda a mashin kasiyar wurare kewa da su su je wurin tashin kiyama sun yi ibada a wannan wajen wannan ya yi kyau in ramadan kuma da wuce ta goma yadda aka saba wannan babu ne
Mutum da yake wazifa sai wani ya ɗauke shi. To bayan bai tsari ɗan barka ba ɗan gama wazifa. Da hukuncin wazifa ce.
Eh, hukuncin waziban sai sake yin alwala sai faro waziban daga farko zuwa ƙarshe lokaci ya yi nauyi kun ga wazifa ai ana nan daga murya amma saboda sarkin ta yi nauyi din bai shi ba saboda haka yi sabuwar wazifa shi ne abin da ya fi dacewa
Allah shi gabar kamana Allah ya kare hukunci da manzon Allah.
sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin
me hanyar dan da ba a aure aka same shi ba
hakin sa ya zama waye karbe shi dan da ba aure aka same shi ba uban ya yi da dan sa ne eh wannan zuwa tsakanin su ba da gadon juna uban bai yarda ba ita ba dan sa bane amma ita uwa ta yi da dan ta ne to wannan zuwa tsakanin su ne za su iya gado ba zai gadi uwa ba tunda uwa ya kore saboda ga wannan suka yi da jima su da za su yi gado kuma dan wannan ne dan su ne ita wurin sun samu dan ba ta hanyar aure ba amma dan su ne da shi da shi daga cikin ya ba kuma ba zai yi ba ne
malam an ce dan zina baya shiga aljanna
eh aka akwai asali hadisi wanda aka samu kamar haka amma an tambaye mu wannan mutum Ibrahim Adamu da Yawa ga Allah ta'ala yace idan ya samu wani bawan Allah babba daga cikin bayan Allah ko gaurin zamani ko daga cikin mabadu da kunuzi ko daga cikin kumari da arzikina ya mutu hidima insha Allah zai shiga aljanna
na'am kuma yaron ya ce bai yafe masa ba da tun shari'a da shi a gaban Allah a'a ba kuma ya yabe a shi ma ba zai bin sa bane ya yabe ya yabe ya yabe ba komai ba da ya masa zalin kina ta yabe ba komai Allah zai bin sa bane
malam mutum ne yana da yara uku sai ɗaya ya rasu daga cikinsu to baya rasuwan ɗaya kuma daga baya mahaifinsu sai ya wafata shi ma yana da gado a cikin shi wancan yaron da ya riga mahaifin a bai da gado saboda ya riga mutuwa duk wanda ya riga mutuwa ba zai gado ba ba ya da shi masu gado sai wai nan su biyu gudu na akaramaka Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ajibu auladikum ala salatati isa zuwa ƙarshen hadisi na'am
tambaya na shine a cikin littattafai na musulunci na'am shin akwai littafin wanda yake koyar da yadda ake koyawa yara soyayyar annabi kwarai kuwa ga littattafan kira nan duka nan littattafan kira kuma ga littattafan nan wanda aka yi mishi gurwa shi tun da suka alƙurda su ishirin ne a duk wa'innan suna karantar da soyayyar annabi da kaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa uwa kuma ga diwani nan wala na shi ibrahim wa rabbi zai ta da saboda haka kwarai akwai littattafai da suka yi magana a kan haka malam ɗazun na ji kayi magana akan sallah a masallaci insha Allah mu kuma ko ba nan da gano shi ne wurin sallah mu wuri ma masallaci ne shi ke na mun gudu wajen masallaci da saboda hadisin manzon Allah وجئلت لي الأرض كلها مسجدا ودهورا سورة إن كي صلى مثلا شيء سابان الأمة تسوشي sai dai inda aka iyakance amma al'umma muhammadu duk inda suka yi sallah allah ya karba
mai tambaya yana cewa na malam na kasance ban da lafiya a wannan shekara na an na ci azumi uku na kuma ban samu dama na biya ba saboda wasu laluri ga shi kuma muna cikin wani azumi na to ya zan ji da wancan azumin da ya wuce eh yana nan a kan gaba shi idan wannan ramadan ya wuce sai ka koma ka rama wancan guda uku amma idan lafiyar ka ka ga kai wannan sadashi to sai ka ciyar in kuma lafiyar ka ba wa duba lafiya to an yaje maka amma dai lafiyar ka ka ga to sai ka ciyar ko wani azumi daya za ka ba da mudulan mai nabi daya wato za ka ba da mudulan nabi guda uku kenan shi ne kawai shi ne naka saboda kayi sarki na ramukon azumin ramadan har wani ramadan ya tashi kewayowa sai ka ra sai ka yi kafara amma in rashin lafiya ne saboda da haka ba komai an yaji
mai tambaya yana cewa samudawa da adawa ‘ya'yan adamu ne eh wani duniya ka ne ai duniya da za ku mamaki ma a amerika nan da muke ta magana kan ai da ai adam ne kullum min adam wa adam min turabi dukkan mu daga adam adam mu daga nan aka ne Allahu akbar
janaba ce ta same ni da na je bakin kwata zan yi wanka na'am to zan yi niyan fara ruwa ne ko kuma ba ma yi zan suguna a bakin gaba in yi wanka wato kare kamar yadda sunar ma'aiki ta tabbatar shi ne za su samu lada shi kake amma idan ka yi niyya ka fada a cikin ruwa to duk abubuwan da suke faru biyar na sun haɗu akwai niyya kuma ga shi kayi niyya ruwa ya zama mai sarki ruwan kogi dama mai sarki ne za ka ci cuta ciki ka ci cuta za ka yi gaggawa ka yi wannan gaggawa a cikin wannan to dukkan abin da suka je farillai sun haɗu a nan saboda ka wankan ka ya inganta sai dai ba ka da ladan bin gabobi gabobi da kiyaye sunar annabi muhammadu wannan ba ka da ladan ka amma wanka ya inganta
malam ni ne na yi mafarki jikina ya kwaku da kafiyar da tsufa eh to na je na yi wanka ma bai fita ba haka malam menene fasarar wannan mafarki fasaran shi ne Allah zai buɗa maka ƙofofin arziki abin da za ka ci ka sha ka yi kira na abinci har sai ka ba wani domin shi abinci sai an ci shi kun ake yin gashi shi ne ma'anar wannan gashi ba muni ba ne alheri ne wato za ka samu buɗi Allah zai buɗa maka domin ma Allah ya buɗa mana albarka da Muhammad shi ne ma'anar mafarki
na malam yana halatta ga masu kiwon kifi su ringa baiwa kifin nama wato mushe in akwai wani nama daban ba wannan ba shi ya fi dacewa da bada amma an babu saboda larura sai a bada wannan zai
na malam menene hukuncin mijin da zai dauki
na
malam menene hukuncin musulmin da baya sallah amma kullum sai ya sa ya share masallaci
to wato bambanci tsakanin musulmi da kafiri sallah in baya sallah to gaskiya ya wannan sarkin wani wani wuce a wani ma yi hasan bil amni yawmal qiyamati asfala saboda ka sallah ne ta fara zuwa sannan shara sai biyu eh da Allah samari a kula a kula a kula sosai
malam menene hukuncin mijin da zai jirki matan shi a fuska har ya ji masa ciwo a fuska sai ya ce ko yau muka rabu na rage miki farashi eh wannan ya cuce da ya cuci kansa da kansa kuma Allah ya lalace shi Allah ya tsine masa albarka saboda haka mata da shi a rinka kula kun ga wannan ba wai yana bin abin a bisa ka'ida na musulunci bane a bisa son zuciyarsa ne kaga mutum ne ke nan wato mai hasala ya san matan tana da farashi kyakkyawa shi in ta bila za ta samu samari saboda haka yake hasala eh shi ne wani ya yi wannan saboda haka kuskure ne ya aikata haramun Allah ya kare. Maulana Rasulullahi ko wani ne zai yi in sun yi mutu gudana amma ya ce a kiyaye nisa annabi ya ce a kiyaye nisa bai kamata ba
mana mutum ne ko kwasu yake dami shi ko yana alwala ko yana sallah ya zai yi sai shi gaba da ibada in sallah nan ya gama kullum sai ya riga yin ba'adi in alwala ne sai shi tawili Allah ya raba shi da wannan amma ya ci gaba da ayyukan ibada maza Allah sai shi sai dai in ya fi wari a a hancinsa kuma kullum sai ya ji sauti ko ya ji sauti ko ya ji wari to wannan shi ne sai maimaita alwala amma an gana yi kamar wani abu tun kana gida a kar ka damu da wannan shaidan ne yake wasa da hankalin mutum duk da shi gaba da shi kuro na wajen da to Allah ya samu dace na'am shugaba shi amana ne ya sauya halakansa ne eh sababin halakar sa shi amanu wanda ya tawazini ne na ƙaru wayannan kuma sun haɗa zamani da annabi Musa alaihi salam sau da yawa na ce ba mu ba sarki da zama mu ba shi to saboda haka shi ne wani sa'in yakan zubo fir'aun abin da za a yi sai a yi wasu kuma sanadiyar halakar saboda in karɓar gaskiya da suka yi Allah su gano ta ala cewa da Musa ya yi mutuwa zai ba su karɓa ba to har lokacin da Allah ya wa Musa da jama'a su fita amma na su fita su gano kayan faru Isra'ila kayan adam su komai aka karɓa aro to shi ne suka fita to sun fita da umarnin Allah sai Fir'auna da jama'a kuma aka biyo su baya ashe Allah yana nufin ya halaka su ne to shi na haraka dubu wannan ruwan aka ce wa Musa ya jake ta da sanda da zagi goma sha biyu na kowane ta hanyarsa shi ya fita ya wuce su suka zo suka shiga aka halaka su saboda haka abin da ya faru gare su kenan mummunan wasili ne na na ainihin karo saboda haka na fir'aun saboda haka irin waɗannan su suke suka Allah ya kare mu daga masu wannan ba mu yadda sabin ya jama'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya bukatun ku duk abin da kuke so na alkhairi Allah ya tabbatar abin da kuke so na sharri Allah ya kare malaman ku baki daya tun da kan shema na Abdullahi Babari ku shema Suleiman ku shema Garba mai kotun gori ku shema Lan Abdul Jalilu ku shema Sangira duk Allah ya gafarta Allah ya gafarta mu sauran malaman namu baki daya da makwabtan malamin mu marasa lafiya kuma tun da kuma Alhaji Sallau Rabiu nan har zuwa kan malamin ma salisu kani dan autan almajirai har zuwa kan malam sahidu kani shi ma salun da shi ma salun karsa da dukkan marasa lafiya na gida da na asibiti dukkan su baki daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya ya ba su lafiya da rashin sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyan mu Allah ba su lafiya kuma kowa da bukatar sa Allah ya biya masa Allah ya biya masa Allah ya biya masa Allah ya kiyaye mana Allah ya kiyaye mana kun ci gaba da mutane ta duniya da lahira Allah ya raba mu da ita wannan gaskiya Allah ya kara mana basira ya kara mana bayyana ya ba mu nasarar jarraba da kanta iyaye masu bukatan zuwa ga ƴaƴan su Allah ya shirye mu masu ciki Allah ya sauke ku lafiya masu mazaje Allah ya sa ku zauna lafiya amin da Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke da hidimomi a gaban su Allah ya hore abin da za a yi kuma muna roƙon Allah wannan azumi Allah ya sa mu dace Allah ya tashi wannan Allah ya tada mu Allah ya sa mu ne riban farko Allah ya tashi mu kisu ruwan gaza da yawan farka dan albarka annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya sa mu gane sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu gane sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu gane sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir والهادي الى الراس المسلم وعلى اله كقدره يريد الى الامام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين